الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shida ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da dubu ɗaya da da da hudu talatin tara wanda ya daidai da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir domin gabatar da karatu a cikin littafin ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shehu Uthman ibn Fodi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 31 a cikin wannan littafi mai albarka a cikin darasinmu na 30 muna cikin bayani ne akan irin abubuwan da yin su bid'a ne a cikin sallah malai ya kawo mana wasu daga ciki ya ce daga ciki akwai ainihin wato rashin kushu'i a cikin sallah wato samar da wani yanayi ko haifar da wani yanayi wanda zai cire kushu'i a cikin sallah wanda a ƙarƙashin wannan malayi kawo irin yin sallah akan sajjada da abin da ya kama da ita idan har zai zamanto ta kawo mutum ta shi ta kawar da kushu'i to duk abin da zai kawo mutum kushu'i a cikin sallah lalle ana buƙatar a kawar da shi a ƙarshe sai muka tafi akan cewa idan kamar yanzu masallatai an yi shimfiɗu an sa kafet kafet ko an sa daddumomi ko an sa tabarmi ko wani abu mai kama da haka an riga an saba in dai ba wani kyale-kyale ne da shimfiɗu ɗin ba wanda za su dinga ɗaukan hankalin mai sallah to kaga babu wani aibu da wannan yake da shi babu laifi kenan shi wancan a wancan lokacin tunda yawanci masallatai ne wanda suke babu shimfiɗa a ciki kawai sai dai a baza rairayi a yi sallah a kai to duk wanda ya zo da wani nau'i na shimfiɗa ko ya sa kafin zai ɗauki hankali shi kansa zai ɗauki hankalin kansa kuma zai dinga jin kamar shi daban ne ga sauran mutane kowa yana zaune a cikin rairayi shi ya sa sajjada ya yi sallah a kai to duba da wannan amma yanzu tunda kowa ma akan sajjada zai sallah ba wani da zai dinga jin cewa shi ya fi suwa ne don gashi shi a kan da duma ko kan kafet sauran mutane suna ƙasa kaga babu wannan sannan kuma kowa ma a kanta zai kuma an saba haka yanzu ake yin sallar da haka wancan rashin kushu'in da za a samu da wuya a samu inda ba sajjada din kuma an samu wadda take da wani ado ko wani kyalkyali a jikinta ba a ciki kuma malam ya kawo mana yin niyya bayyana niyya shi ma malam ya ce yana daga cikin bida a bar kyama ko da yake akwai maganganun malamai game da shin yaya lafazin niyya abinda dai yafi kyau game da niyya shine kudurce ta a zuciya ba tare da furta ta ba wannan shine abinda malamai suka sallama a kansa ko da yake wasu suna ganin in an furta din ba a yi kyauta ba amma kuma sallah ba ta ɓaci ba an fahimta malamai suna ganin dan mutum ya furta din sallarsa tana nan amma dai yayi abin da ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan bai tabbata ba a sunna annabi yana furta lafazin niyya daga ciki abinda muka karanta shine keɓantar wasu surori a cikin sallah ya zama ko da yaushe liman ya lazumci wata sura guda ɗaya a cikin sallah ko guda biyu amma idan ya zamanto iya abinda mutum ya iya yake karanta kaga wannan ba aibu a kansa tana iya yiwa sababbin musulunta ne an je irin ƙasa irin garuruwan nan da ba ainihin wato inda maguza suke an musuluntar da su sai aka ga wanda ya dan fi iya karatu a ciki ya iya fatiha da kul huwallahu kaga shi zai ta jansa sallah da aka duk rakawoyin sallolin a duk sallolin guda biyar zai fatiha ne da kul huwallahu ahad kaga shi baya cikin wannan abin nan amma ka iya wasu surorin to ana so ka dinga nau'antawa yau kai waccan surar ko yau yanzu kai wannan surar in an jima kai wata kuma kar ka lazumci wata sura guda ɗaya ta yadda har ma ka yi fice kila ma a dinga kiran ka da wannan surar kamar wani liman da ya rasu wajen shekaru da suka wuce a unguwa kawai ya kamar da shi wasiƙan ladina kafaru a ce subhanallahi da ma amanu ne kaga da da sauki wasiƙan ladina kafaru saboda kawai yawan karanta wasiƙa an fahimta cikin suratul zumar wasiƙan ladina da haka kawai sai zama yayi fice wasiƙan ladina to kaga karshen ta sai ga mutum yayi shuhura ma da wannan sura saboda yawan maimaita ta da yake yi tattare da cewa kuma ana son a kakkaranta sauran saboda akwai abubuwa da dama waɗanda ba za su samu ba in mutum ya lazumci sura guda ɗaya ya zama ita kaɗai yake karantawa na farko dai ya yi ƙaidi ga abin da shari'a ba ce masa ƙaidi ba domin an ce faƙara umar ta yasara min alƙur'an da haka ba yi ƙaidi ba ba ce suratul kaza da suratul kaza kawai ba da haka farkon abin da mutum za a tuhumce shi da shi me yasa ya lazumci sura ɗaya kawai yake ta maimaita ta ya yi taƙaice abin da an yalwata an ce a fadada surorin na a cikin alkur'ani akalla sun kai 114 to ya mutum zai dauki daya yi ta maimaita ta to kaga idan mamuwa suna koyan karatu a wajensa kaga sura ɗaya za su iya maimaita za su iya a bakinsa wannan kenan ma'ana ya takaice abinda haƙƙinsa shine a sake shi a yi wannan surar an jima ko iya gobe a yi wata surar haka sannan abu na biyu ya ainihin wato tozartar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a guraren tsawaitawa tana iya wa surar da ya lazumta yana ta yi ba ta da tsawo an bayyanta to idan ba ta da tsawo kaga kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gudana cewa wani wasu sallolin yana tsawaita karatu wasu sallolin yana takaita karatu to in kuma mutum ya ce ai doguwar sura yake karanta nan ma dai ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai wasu sallolin da annabi yana takaita karatu baya tsawaitawa to kaga dai ana son inda aka ce a tsawaita ka tsawaita inda aka ce a takaita a gajarta ka gajarta wannan shine ya daidai da sunna sannan na uku mutum zai haramta wa kansa samun ladan karanta surori to kaga waɗannan abubuwan da mun karanta su satin da ya wuce don haka ba a son liman ya zama to ya lazumci wata sura guda ɗaya ko wasu ayoyi ya zama ko da yaushe su yake yi a cikin hakan ma akwai falsafa ta yayi shuhura yayi suna da wannan kawai zama kawai da an faɗa kamar yadda na faɗi wancan ɗazu wasiƙan ladina daga cikin abin da muka karanta wanda malai ce bid'a ne shine ainihin wato tablighul jama'ati ala sautin wahidin zakara mutum ya dinga daga murya yana isarwa mutane bisa sauti guda daya ma'ana zakara ne guda daya shi kadai ne in an zo sallah yake isarwa mutane to shi ma akwai maganganu da muka karanta na malamai wasu sun ce za a iya yi wasu sun ce kar amma shi ma abin da yafi kyau inda bukata a yi in ba bukata kar a yi shi ne zance mafi inganci domin in kun tuna a maganganun da muka yi malamai maganganu hudu suka yi satin da ya wuce wasu suka ce kwata-kwata bai inganta ba suka ce ba wani zakara kawai abin da aka sani daga ladan mai kiran sallah sai liman ba wani shi na uku sunansa zakara wanda shi kuma kawai in an zo zai dinga daga murya yana isarwa mutane shi sa suka ce duk shi wannan a kaulin malaman farko suka ce shi sallarsa ba ta yi ba sannan duk wanda ya koyi da sautin zakara ba sautin liman ba shi ma suka ce sallar sama ce ba malamai na biyu suka ce a'a ta yi ta inganta shi zakaran in yi dan ya daga murya ya ji yadda mutane sallarsa ta yi sannan duk wanda baya jiyo sautin liman na zakara yake jiwa ya bi zakara to shi ma sallarsa ta yi malamai na uku suka ce a'a sai suka ce akwai akwai dan wata warwara da za su yi abu na farko suka ce idan liman ne ya sashe isar shi kila liman yana mura yau ko kuma ba shi da sauci sosai shi liman ko kuma ba wuta da za a sa sifika ta isarwa mutane sai liman ya ayyana wani ya ce ka ɗan ɗaga murya saboda na waje ko na can baya su dinga jiyowa to yanzu shi sallar zakara a irin wannan yanayin ta yi wanda ya koyi da ya jiyo sautin zakara ya koyi da shi shi ma sallarsa ta yi ƙauli na hudu suka ce idan kuma akaran bana ne ba liman bane ya naɗa shi kawai shi shi kaɗai ya ga kawai bari ya dinga ɗaga murya yana yi wa mutane zakara suka ce sallarsa ba ta ba to a ƙarshe dai malamai suka tafi akan wasu suka ce ta yi suka kawo hadithin sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sallah annabi lokacin bai da lafiya ba zai iya ba a jiyo muryar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi a zaune yake sallah da aka sai ya zama to sayyidina abubakar shi ke daga murya kuma shi ake hangowa ana koyi da shi yana koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sauran mamu suna koyi da sallar sayyidina abubakar bisa wannan sai malamai suka tafi akan cewa idan akwai bukata liman ba la speaker ko kuma speaker ta lalace ko bai da sautin da zai iya daga murya kowa ya ji sai aka sai aka samu zakara yake isarwa mutane wannan ba matsala amma kamar yanzu misali ga speaker a hannuna duk wanda ke cikin masallaci yana ji na kila hadda na waje to babu bukatar kuma sai an samu zakara kenan ina fata an gane wannan duk abin da muka karanta ne satin da ya gabata قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذلك الزيادة في التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة على ثلاث وثلاثين وهو بدعة مكروهة شيخ عثمان دمبوديو رحمه الله تعالى يتي ومن ذلك ينا daga cikin bid'a a cikin sallah az-ziyadatu yin ƙari fi tasbihi a cikin tasbihi wat tahmidi da tahmidi wat takbiri da takbiri aqibar salatu wanda ake yi bayan an idar da sallah ala salatin wa talatina mutum ya kara akan talatin da uku uku an ce an idar da sallah bayan mutum ya yi astaghfirullah sau uku allahumma anta salama minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to kaga bayan mutum da yayi waɗannan zai yi subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar talatin da uku haka ne to karawa akan talatin da uku uku ɗin nan shi ma bid'a ne misali wani da ya tashi sai ya dinga tasbihi talatin da hudu ko ya dinga talatin da hurhudu an fahimta ko ya dinga talatin da biyar biyar ko kawai ya ce shi kowanne ma cikin carbi zai kamar yadda dan fodiyo zai kawo labarin wani malami da ya dinga haka tunda akwai falala game da yi wa Allah tasbihi da tahmidi da takabiri maimakon 33 uku da aka ce a yi shi kawai sai cikin carbi subhanallah in ya dinga yi sai ya yi ɗari walhamdulillah sai yayi dari wallahu akbar sai yayi dari wannan abun bid'a ne in dai a cikin in dai azkar ne na bayan sallah amma in haka kawai ka zauna akan buzunka ko akan ka ko kuma kan shimfiɗa kawai kana ta subhanallah kayi miliyan ba ba komai zaka samu lada kayi alhamdulillah miliyan ba matsala kayi allahu akbar miliyan amma wayannan wayanda ake bayan an idar da sallah to shari'a ta yi musu iyaka ta ce ga adadin da ake so kai wato ku fahimci abin da shari'a me ake nufi da shari'a waya kifa inda amrihi wa nahyihi shine kawai shari'a in ta ce yi to sai ka saurari yaya ta ce ayi guda nawa ta ce ayi wace irin sufa ce wajen yin ta ce abi a wani lokaci ta ce ayi wannan yana da matukar muhimmanci in ba haka ba za ka dinga samun rudu ko kuma wani ya zo ya rikirkita ka in an yi maganar bid'a ya ce to kaji wai subhanallahi ma kaji yau sun ce bid'a ce ka san mutane wato wani lokaci kawai mutane wai sai a dinga daukan magana sai a juya ta yuharrifunal kalima amma wazihi yanzu kaga shi dan fodiyo magana da yake yi subhanallahi bayan an idar da sallah ai 33 aka ce ai ko walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 to kakka wuce haka in ka wuce haka to kayi bid'a kayi abin da ba haka annabi yayi ba sallallahu alaihi wasallam shine kawai abin da ake so ka gane to ko din mai hankali ba zai abin da annabi ne ba domin inda annabi akwai abin da ya fi wannan zai gaya ma kuma yanzu ka kara fiye da haka kuma ka ce ai ba komai to kaman kana nufin ga wani abu wanda za a samu falala a shiga aljanna amma annabi ya koya ya ki koya mutane tun da aka ce 33 yi 33 ka tsaya ai an baka wata kofar an ce idan ba a sallah bane ba bayan an idar da sallah bane za ka iya kai ta yi ba adadi ba kai ta yi amma shi dai wanda an idar da sallah subhanallahi nan to iya kurewarsa 33 ne alhamdulillahi da aka ce bayan an idar da sallah din nan kai to 33 ake so in kai 32 bai ba in kai 34 bai ba Allahu akbar din nan 33 shari'a take Allah 33 yake so kai idan kai wa Allah 32 ba bisa mantuwa ba kana sana kace to ni kawai 32 zan yi ba ka yi abin da shari'a ta umarce ka ba ka yi bid'a in kuma kace to 33 nan ni bari kawai in kara to ko nawa ka kara shi ma ka yi bid'a dan kan wani ya ce to kaji subhanallahi ma an ce bid'a ne walhamdulillahi ma da ake yi kaji an ce bid'a ne wallahu akbar ma kaji an ce bid'a ne na fata kun gane saboda wanda suke suna san a yi bid'a ko da yaushe irin wayannan maganganun suke makalkalewa sai su dinga juya su in aka ce kaza sai kila abin yana da asali a addini amma in aka shi ta wata sufa da ba haka shari'a ta ce ba sai a ce bid'a sai ka ji maimakon ya dawo ya fahimci haka sai ya zo ya rudar da mutane ya ce to kun ji ma wai kaza da ake yi shi ma kaji sun ce ba kyau a madadin ya fahimci yanzu misali na ba da misali irin wannan kwanan baya yanzu misali da na zo ta da kabbara harama kawai da aka zo aka ta da ikama za mu yi sallar isha da na juya kawai sai na ce allahu ajal kawai na ci gaba da karatu ni na yi imani akwai mutanen da da yawa sun sake sallah akwai kuma masu karfin halin da na bar na jefa su cikin wato akwai masu karfin halin da sai sun tsaya sun ji a ina aka samu allahu ajal akwai kuma wanda allah ya uda ba zai sake dawowa masallacin nan ba don tun da aka haife shi allahu akbar ya jana cewa kaji masu sabon addini yau kuma allahu ajal to gobe ba mu san me za su ce kuma allahu akbar din nan daidai yake da allahu ajal duk allah mai girma kenan amma lafazin da shari'a ta ce a yi buɗe sallah da shi allahu akbar ne to yanzu ka zo ka ce ka yi magana zan ce kaji ba yanzu ba ka so a ce allahu ajal allahu ajal ɗin shi ne ba ka so allah mai girma shi ne ba ka so a faɗa sai a ce allah gafarta mala a cikin sallah da ka karanta ba haka aka ce ai ba ai shari'a ta san da allahu ajal ta ce allahu akbar za a yi allah ya sa karatun kuna fahimta za ku ji wani ɗan tarihi ɗan wata ƙisa da ɗan fodiyon ya kawo ta wani da ya dinga azarbaɓi yana wuce ainihin wato yana shan gaban shari'a za ka ji matsalar da ya samu inda Allah ya ce muke shi a mafarki ne shi sa yana farka ya ce Allah na gode da ba da gaske ba ne mafarki ne karambani ya dinga yi ya dinga bid'a ya dinga kakkarawa inda aka ce ai guda kaza sai ya ki sai ya ƙara an fahimta yanzu sallah ba sallar isha ba raka hudu bace kuma sallar nan menene sallar na ba karatun qur'ani bane da tasbihi da kabbara da sauran abubuwa wa'annan to yanzu da nayi sallar isha ina sana sai na karo raka ta biyar kukai kukai tasbihi nace ina sai da nayi sallama nace ina sane ina sane ne muku raka biyar ko da mai magana to ai ba haka aka ce ai bagin ce to kaji kabbara ce ba ka so ko karatun fatiyar da na yi a ciki ne ba raka'a ce ta katsana kai yanzu sai a ce a'a ita raka'ar da ka kara wannan ita ce matsala a gurin da ka kara ta ba ce a kara ba to bari mu ji wa fil madkhal ya zo a cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa qad waqa'a li ba'd al-akabir min al-ulama' hakika wannan kissar da za a baka ta faru ne ga ɗaya daga cikin manyan malamai annahu lamma sami alhaditha shi wannan malamin yayin da ya ji wani hadithi alwarida yayin da ya ji wannan hadisin da za mu karanta alwarida anin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam man sabbaha allaha dubura kulli salatin 33 duk wanda ya tasbihi ga Allah 33 bayan sallah وحمد الله ثلاثا وثلاثين يي الحمد لله ثلاثين دأكو وكبر الله ثلاثا وثلاثين يي كبر الله أكبر ثلاثين دأكو نعم هذا نوع كنا تسعين دكرة دريبا دا وختم المئة يتكينا دريدن بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سيتكينا درين دوانا ainihin wato zikirin gufirar zunubuhu manzo Allah yace an gafarta masa zunubansa wa in kana mithla zabadil bahar ko da zunubansa sun kai yawan kumfar teku zunubansa saboda yawa sun kai adadin kumfar teku to in yayi subhanallahi 33 bayan ya idar da sallah walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 nadarin kuma ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah ce an wanke zunuban sa koda saboda yawan zunuban sun kai kun fatte ku an ji wannan hadisin ko wannan hadithin imam muslim ya ruwaito cikin littafinsa a cikin kitabul masajid da kuma mawadi'i sala a babu istihbabi zikiri ba'da sala babin da yake bayani akan zikiri bayan an idar da sallah wa bayani sifat wa bayani sifatihi sai ya kawo lafazin wannan hadisin ruwayar abi huraira sannan da wannan lafazin ibnu hibban ya fitar da hadisin da imamu ahmad ka duba aljami'ul kabir na imamu suyuti wanda shi ma ya kawo wannan amma al-bukhari fa akhrajahu bi lafzin mukhtalifin fi kitab as-salah amma shi imamu al-bukhari shi ma ya kawo hadisin amma da lafazin da ya bambanta da wannan shi ma a cikin kitab as-salah babu dhikri ba'da as-salah to wannan hadisin da muka karanta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar yin tasbihi da tahmidi da takbiri bayan bayan yin sallama a sallah ko to qala hadha al-alim wancan malamin da ya ji wannan falalar ya ji wannan garaɓasa da wannan roman sai ya ce ana a amalu min kulli wahidatin mi'a ya ce ni a madadin kowane guda ɗaya ɗari zai da ya ji an karanta wannan hadithin na annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗi falala ta wannan yin tasbihin da tahmidi da kabbara bayan sallah sai ya ce a tun da wannan zikirin yana da irin wannan falalar yana wanke wa mutum zunubansa ko da sun kai misalin kumfar teku to ni duk subhanallahi ɗari zan yi ma'ana duk guda ɗaya ɗari zan yi kaga maimakon subhanallahi talatin da uku a shi duk a madadin talatin da uku zai nawa kenan ba ɗari ba a madadin kowane guda ɗaya ɗari zai yi kaga zai yi 330 subhanallahi 330 walhamdulillahi 330 wallahu akbar 330 kaga nawa kenan 990 yace to shi haka zai dinga yi a madadin 99 sai ya mai da shi 990 yanzu kagan kage za ka ga ai abun kirki menene abun kushewa a cikin tasbihi subhanallahi nan Allah yana santa saboda santa da yake ma ya ji wannan kalmar tasbihi ya faɗe ta da dukkan tasrifi na larabci a cikin alkur'ani ya kawo ta da fi'ili madi ya kawo kalmar tasbihi da fi'ili mudari ya kawo kalmar tasbihi da fi'ilul amr ya kawo kalmar tasbihi da masdar saboda Allah yana san wannan kalma ta tasbihi ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح اسم ربك الأعلى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون kaga dukkan tasrifi an kawo ta saboda Allah yana santa dan haka me yayi aibin wannan mutum tunda Allah yana son wannan zikiri na tasbihi kuma a madadin 33 da aka ce yayi ya ce zai dinga 330 alhamdulillah nan manzala a cikin hadisin a muslim cewa yayi tana cikawa mutum sikelin zara na tashin alkiyama to ina laifin wannan malamin da ya yi 330 maimakon 33 Allahu akbar shi ma zikiri ne da Allah ta'ala yake sansa ina laifin wannan malamin da aka ce ya yi 33 ya ga kawai bari ya kara ya mai da shi 330 mai aibinsa tun da dai zikirin aka ce a yi kuma ya yi fabaƙiya ala zalika wannan malami haka ya zauna akan haka zamanan tsawon zamani in kun idar da sallah ku duk za ku yi tasbihi da takabiri da tahmidi 33 shi fa 330 yake kila shi yasa za ga ya dade bai tashi ba dan sai yayi 330 subhanallahi walhamdulillah 330 wallahu akbar 330 fara afi manamihi kawai sai ya mafarki a baccin sa annal qiyamata qad qamat a mafarkin sai ya mafarki alqiyama ta tashi an tashi alqiyama wa hushiran nasu kuma an tara mutane fil mahashar a wajen inda za a tara mutane wannasu fi amrin mahulin mutane suna cikin al'amari mai ban tsoro mutane suna cikin firgici da tashin hankali wa idza bi munadin yunadi can kawai sai ya ji wani mai shela yana shela sai ya ji wani mai kira yana kira aina zakiruna dubura kulli salatin ina masu yin zikiri bayan an idar da sallah masu yin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar zikirin nan da ake bayan an idar da sallah kawai sai ji wani mala'ika yana kira yana ina suke dama ana cikin fargaba da tashin hankali faqama nasun minan nas kawai sai ga mutane daga cikin mutane sun mike ma'ana duk wanda suka san suna yi sai suka mike faƙuntu ma'ahum wannan malamin ya ce nima sai na tashi tare da su a wani ma ya yi rawa ballantana ɗan makaɗi su da suka dinga 33 ballantana ni da na dinga 330 ya ce kawai nima sai na miƙe na shiga tare na miƙe tare da su faji ina ila maudi'in sai muka zo wani guri fihi mala'ikatun a gurin akwai mala'iku yu'dunan nasa thawaba zalika suna bawa mutane ladan wannan zikirin wa kuntu uzahimu ma'ahum ni ma na kasance ina ta turere ne ya tare da su ni ma aban nawa kowa yana kowa ana miƙo masa certificate wa result ɗinsa na cewa ga ladan sa na tasbihin ne yace ni ma nake ta kutsa shine uzahimu ma'ahum ina ta ina ta turawa ni ma ina ta gwamutsetse ne ya tare da su wa yu'durahu wala yu'duna ni shay'an naga ana ta basu ana ta basu ana ta basu ni kuma an hana ni komai fama zuntu kadhalika ban gushe ba ina cikin wannan yanayi hatta faragal jami'u har duk gaba ɗaya suka kare kowa aka bashi sakamakon zikirin sa ya tafi sai ya gani shi saura shi shi kadai faji'tu yace sai na ƙara matsowa na zo wajen wannan mala'ikun fada labtu thawaba sai nan nemi ladana na ce to ni kuma fa duk an sassallama mutane ni ba ban nawa ba faƙaluli sai suka ce da ni malaka inda na shai ba ka da komai a wajenmu wato matsala in kai abinda shari'a ba ta sa ka ba a rubuta malada yanzu kaga shi ashe duk wannan abin da ya dinga yi to ya yi abin da shari'a ba ta sa shi ba don haka su mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun cewa aka yi duk wanda ya tasbihi 33 su bashi lada wanda ya takabiri 33 su bashi lada wanda ya tahmidi 33 su bashi lada ba a gaya musu wanda ya 330 ba ba yawan suka kalla ba umarnin suka kalla su na ba ta gane da haka yace ni ba ku bani ba faƙultu lahum walima ɗaituhum ula'ika ya za ku ce ni ba ladana a wajenku to in haka ne me yasa waɗancan kuka ba su fa zakaru sai suka gaya masa annahum kanu yusabbihuna Allah thalathan wa thalathina yace ai su wayancan sun kasance suna yin tasbihi ne 33 tahmidi 33 takbiri 33 ila akhiri har zuwa ƙarshe fa qultu wannan malamin yace sai ya ce wa mala'iku wallahi kuntu a amalu min kulli mi'atin wahida a wallahi ni kuma na kasance duk guda ɗaya ɗari nake a madadinta in har waɗancan an basu ni ne min babil aula a bani lada waɗancan da talatin da uku uku ni ko duk guda ɗaya sai na yi ɗari ƙalu mala'iku sai suka ce ma haka ba a mara sahibu shari'i sallallahu alaihi wasallam ba haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni ba bal amara bi talatin wa talatina abinda manzan Allah ya yi umarni talatin da uku uku malaka inda na shai malanta muka ba mu waje ba ka da komai a wajenmu ba abinda za mu baka ba mu ma rubuta duk abinda ka yi ba saboda abinda ka yi ba shi aka saka ba ƙala wannan malamin ya ce fastafaqtu marbu'an kawai sai na farka a firkice sai na gashe mafarki ne nace to alhamdulillah fastafaqtu marbu'an yace kawai sai na farka a firkice fatubtu ila Allah ta'ala sai na tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah azida nace bazan ƙara azarbabi in yi ƙari ba alama qarrarahu shar'u shay'an bazan ƙara komai ba bazan sake ƙara komai ba akan abin da shari'a ta tabbatar to kaga dubu uku da ɗari uku ma kowane guda ɗaya ba ɗari uku da talatin ba ma dubu uku da ɗari uku kaga wannan ai inda ya fi sunna sosai ya yi abin da ya kamata ai azzakiru ne wannan to amma sai abin da ba shi aka ce ba ku fahimci wannan kissar da kyau don ku fahimci haɗarin ka yi abin da ba shari'a ce ta sa ka yi ba matukar da sunan addini ne in kawai kayi ne saboda kawai al'ada haka ake yi ko kuma kawai kayi ne don wani nishadi naka da jin daɗi amma da sunan ibada kada ka yi sai abin da shari'a ta ce ka yi kuma in ta ce ka yi adadin ka kiyaye adadin sai dai in mantawa ka yi an fahimta sai dai in mutum mantawa ya yi misali yanzu misali an ce ya yi ɗawafi sau bakwai a ɗakin kaba sai mutum ya manta ya yi shida ya ɗauka bakwai ba matsala in dai bai tuna ba ɗawafinsa ya yi ko ya manta ya yi takwas ya ɗauka bakwai ya yi ɗawafinsa ya yi amma yana sane ya yi takwas ko ya yi shida ya yi bai yi ba saboda kiyaye adadi yana da matuƙar mahimmanci wannan misalin za ka iya sashi a kowane ɓangare na ibada inda aka ce ka yi ka yi haka yanzu kaga ya yi dubu uku da ɗari uku a madadin talatin kaga dai very short and precise sai ya kauce ya tafi ya yi mai wahala kuma gashi ya yi shi yasa na gaya muku maka malamai suka ce ma'abocin bid'a kamar misalin mutumin da za a yi tafiya ne abokan tafiyarsa kowa ya guzuri mai garin kwaki yasa a cikin jakasa mai buredi ya siya ya ajiye mai miya ya abin nan mai garin kunu duk kowa ya kawai shi kuma sai ya samu buhu kawai sai ya cika shi da yashi aka yi tafiya aka yi tafiya sai da aka yi nisa aka ce to mun je guri kaza za mu tsaya a nan gurin mu sallah bayan mun yi sallah sannan kuma a ci abinci sannan mu kara gaba da aka je gurin aka yada zango kowa aka je aka yi sallah aka dawo wannan ya zuge jaka sai ya dauko garin rogo wannan ya zuge jaka sai ya dauko cincin da matarsa ta yi mai wannan ya zaki ya zuge jakasa ya dauko ainihin wato kunu wannan duk kowa wannan ya zaro biredinsa yanzu shi zai ciya shi yanzu yashi amfanin me ya masa la yusmin wa la yughni min ju'in kaga dai na farko ga nauyi kuma ga baya maganin ba abinci bane to haka makamancin wanda ya bid'a in ya tafi ya wahalar da kansa kuma zai je lahira ya tarar ba lada yanzu kaga wannan a mafarki Allah ta'ala ya nuna masa abin da yake na bid'a ba daidai bane to da sai da aka waye gari ranar tashin alkiyama aka kaga shi ta al'amari ya lalace masa shi sa yana farka ya ce Allah na gode maka da mafarki ne ba gaske ba ne ya tuba ya ce ya daina yi wa shari'a ƙari duk abinda ta ce a yi iyanan zai tsaya don haka kaga kenan yana daga cikin bid'a a sallah ƙari akan abin da shari'a ta ce a yi wa min zalika du'a dubura salati bi kayfiyatin ma'luma shehu Usman dan Fodiyo yace wa min zalika yana daga cikin bid'a a sallah addu'a yin addu'a duburar salati bayan an idar da sallah bi kaifiyatin ma'aluma da wata sifa sananniya wa huwa shine an yadu uwal imamu liman ya dinga addu'a wa yu'minu nasu mutane suna cewa amin wa huwa bid'atun makruha fi madhhabi malik na malikawa bid'a ne a mazhab da dan fodiyo ma ya tashi dan kai tura haka sha wahala ya ce fi mazhabi malik ila wata mazhaban dai zaka ji wasu sun yi sassauci sun ce ba komai amma a mazhaban malikiya in dai kai dan malikiya ne to bid'a kake yi maka ruhiya an idar da sallah ka dinga yi wa mutane addu'a ka kyala kowa asali shine ka kyala kowa ya addu'a sai ta shi an fahimta wani lokaci sai a dauka kamar wasu abubuwan a aljihunka ka kirkiro shi sa wani abin za ga ni yawanci an tambaye ni wani karatun ba na ba da ansa sun ce a yi haƙuri za a zo gurin yanzu dai kaga ɗan fodiyo ne ya yi wannan magana kuma ba ɗan fodiyo ba ma in ka koma shi wanka ba da an yi wannan magana in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum an gama sallah ala gafata malam ka kyala kowa kuma ya yi tasbihinsa cikin nutsuwa ya addu'ar da zai tashi ba a sa ka ka jagoranci mutane sallah kuma ka jagorance su addu'a ba wannan shi ma karambani ne a shari'a kawai abinda aka ce in an idar da sallah shi ke an idar da sallah sallan nan kuma miftatahu salati takbir wa muktatamu salati fa at taslim miftahu har takbir wa me mabudin sallah shine kabbara harama sallama shine mukullin sallah duk abin da aka yi bayan an idar da sallah sunansa na bayan sallah ba a cikin sallah yake ba da aka da liman ya yi sallama to an idar da sallah da aka ba a sa shi kuma ya ci gaba da yi wa mutane jagoranci a addu'a ba yana allahumma kaza mutane suna amin allahumma kaza mutane suna amin wa fi umdatul murid sadiq ya zo cikin littafin umdatul murid sadiq wa qala ba'd ulama wasu cikin malamai suka ce huwa bid'atul mustahsana wannan bid'a ce mai kyau bayan an idar da sallah liman ya dinga yi wa mutane addu'a suna cewa amin wannan bid'a ce mai kyau a wajen wasu malamai wa qala ba'dhum wasu suka ce huwa bid'atul mustahabba bid'a ce ma mustahabbiya wal aslu fiha ko da yake asali game da addu'a bayan an idar da sallah an yad'u wa kullu wahidin li nafsihi kowa yayi wa kansa addu'a shi kadai shine asali wa rubbama stadalla lahal mujizuna sau da yawa za ka dinga jin masu halatta yin addu'ar liman bayan an idar da sallah suna kafa hujja ne bi hadithi bin maslama da hadisin ibn maslama radiyallahu an ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ji tami'u ƙaumun musulmuna mutane musulmi ba za su haɗu ba fa ya du'u ba'aduhum wani daga cikinsu ya dinga addu'a wa yu'amminu ba'aduhum wasunsu suna cewa amin illa stajaba Allahu du'a'ahum face sai Allah ya amsa addu'arsu rawahu al-hakim ala shar'i muslim imam al-hakim abu abdullah an-naisaburi ya ruwato shi kuma ya ce hadisi ne wanda yake kan sharadin imam muslim akhrajahu al-hakim fil mustadrak fi kitab ma'rifati as-sahaba imam al-hakim ya kawo wannan hadisin cikin ma'rifatu as-sahaba littafin ma'rifatu as-sahaba manaqibu habib bin maslama al-fihri da lafazinsa an habib bin maslama alfihiri shi wannan sahabin habib bin maslama alfihiri wa kana mustajabu du'a da'awa ya kasance Allah yana amsa addu'arsa an fahimta to an an dora shi jagoranci wata rundunar yaki lokacin da suka zo wajen makiya abokan gaba sai yake gayawa sojoji yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane ba za su taba haduwa ba wasu su dinga wani yana addu'a wasu suna amin sai Allah ya amsa musu sannan nan take ya godiya ga Allah ya yi yabo ga Allah sannan ya ce ya ubangiji ka tsare jininmu ya Allah ka ba mu ladan masu shahada na fatan gane to wannan hadithin imam abu hakim sakata alaihi hakim wa zahabi imam abu abdullahi hakim annai saburi da imam zahabi da suka kawo hadisin sun yi shiru ba su ce hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai dai sheik doktor mansur sokoto yake cewa lam ajid fi nuskatil hakim allati baina aidina ma qala hul muallif wannan maganar da mawallafin littafi ya kawo ya ce magana ce hadisi ne wanda abu abdullahi na saburi ya kawo ta ya ce to al-mustadrak littafin da ke hannunmu na abu abdullahi na saburi babu wannan hadisin a ciki cewa imamul hakim ya ruwaito shi kuma ala sharɗin muslim ya ce wa inna ma wajattu ma asbatahu sabiqan wallahu a'lam akhrajahu al-haythami fi majma'u zawaid a cikin kitabul adiya a babu ta'amin ala du'a da lafazin an abi hubaira daga habib bin maslama alfihiri ya kasance mutum ne da ana amsa addu'arsa to an jagorance sai kawo wancan hadisin cewa an dora shi akan rundunar yaki ba magana sallah bace ma asalin shi kansa wancan hadisin ya kasance yana gurin a gurin yaki ne ya faɗi wannan hadisin yace naji manzo Allah yana cewa mutane ba za su haɗu ba su yi addu'a wasu suna cewa amin har zuwa ƙarshen hadisin rawahu dabarani wa rijaluhu thiqat ورجاله رجال الصحيح غير بن لهيئة وهو حسن الحديث to wannan kaji game da shi hadithin da Abu Abdullahi ne saburi ya kawo hadithin ya faru ne ga sahabbai cewa lokacin da suka je wajen yaƙi a ƙarƙashin jagorancin Habib bin Maslama al-Fihri dan haka za a fara yaƙi ya ce to mu yi addu'a zan dinga yi ku dinga cewa amin domin Allah ta amanza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane suka yi addu'a suka haɗu suka yi addu'a wani yana addu'a wasu suna cewa amin Allah ta'ala zai amsa addu'a su to a ƙarƙashin wannan sai su malaman da suka halatta yin addu'ar liman bayan an ƙidar da sallah sai suka kafa hujja da wannan hadithin cewa wannan hadithin na habib bin maslama alfihiri ya nuna cewa babu laifi tun da an yi sallah an haɗu tun da haɗuwa ce babu laifi liman ya dinga juyowa yana addu'a mamu suna amsawa an fahimta to amma abinda wasu malaman suke cewa shine inda hakan ya halatta to da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai suna yi a sallah shi habib bin maslama alfihiri shi ai ba a cikin sallah ya zo yana ija jagoranci mutane a wajen yaƙi ya faɗi wannan sannan inda ana nufin a cikin sallah liman ya dinga jagorancin mutane addu'a to da ya kamata a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an kidar da sallah yayi sallama ya juyo ya ce salati goma ga annabi qul huwallahu kafa uku tahiyya bakin salihina qul ya kafa uku kowace da bismillah ya ladihu 129 an fahimta da sai a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin haka kaga da shike ba ja in aka ce abu bid'a ne ba wai dan ana jin haushin masu yi bane a'a inda ana yin sai a yi ta karantar da mutane su tai sannan sayyidina abubakar ya jagoranci mutane sallah abubakar umar uthman ali da sauran sahabbai duk sun jagoranci mutane sallah ba a ji suna yin addu'a ba kuma in har ma za a kafa hujja da hadisin wanda muka karanta to liman zuwa zai Allahumma ghafir lana dhunubana ana amin ba irin waccan siga zai faɗa ba na fata gani thumma qal sannan yace min al bid'i yana daga cikin bid'o'i aidan raf'ul ayadi ko raf'ul aidi inda du'a daga hannu lokacin addu'a kada ankarahu ba'd al ulama wasu cikin malamai sun yi inkarin sa wa ajazahu al akharuna wasu kuma sun halatta shi وأفرد فيه شيخ الإسلام ابن حجر جزءا جمع فيه تسعة أحاديث شيخ الإسلام ابن حجر الأسقلاني يا واتو يا كأيت وان للتافي وان جزئي قدان للتافي وان يتترى حديثي قدا ترى أتكي قال في آخرها كرشان وانن حديثا دي قم بياني سيشي فيحصل بمجموع هذه الأحاديث أنه مشروع idan aka tattara waɗannan hadisan gaba ɗaya a dunkule yana nuna cewa ɗaga hannu a addu'a an shar'anta ma'ana ba laifi ba ne don mutum ya zo addu'a ya ɗaga hannu ya halatta mutum ya ɗaga hannu ibn hajar ya kawo wa'annan ainihin wato hadisan da ya tattara sai ce kaga a dunkule waɗannan hadisan suna nuna ɗaga hannu a yi addu'a a sallah ba laifi ba ne ina fata an gane ya ce wa dalilu alama shuru'iyyati bal huwa min sunnati yana ma cikin sunna daga hannu a addu'a da haka ba za a sa shi cikin layin bid'a yusannu lidda'i raf'u yadai me sahibud dinul khalis me litafin addinul khalis yake ta an sunnanta lidda'i ga mai addu'a ma raf'u yadaihi halar du'a ya daga hannayensa lokacin da yake addu'a inda malamai suka yi yi maganganu game da shafawa to shine suka ce hadisan da suka ce a shafa din hadisai ne duk waɗanda suna da rauni an fahimta hadisai ne waɗanda an tattara su suna da rauni kuma babu wani wanda yake da ɗan ƙarfi ƙarfi wanda an haɗa su za su samu ta ƙauya su zama sun yi ƙarfi da haka in an tattara su kowanne mai rauni ne sosai da aka haɗa su maimakon su yi ƙarfi suka ƙara rauni to shi sa wasu malaman suka ce shafawar shi ne ba za ka yi ba za ka ɗaga hannu ka yi addu'a amma shafawar hadisan da suka ce a shafa ɗin hadisan ba su inganta ba wasu malaman kuma suka ce kamar irin fada'ilul a'amal abubuwa na falala to ba a tsaurarawa a kai idan mutum ya shafa kakka ce masa ya yi bida an fahimta tun da akwai asalin hadisan sai dai ba su inganta ba kuma a cikin fada'il a'mal abubuwan da ba halal ba ba haram ba ba abin da ya shafi sufofin Allah ba ba abin da ya shafi shar'anta wata ibada ba to a nan wasu malaman suna sassauta hadisi da'ifi su hujja da shi wajen zaburar da mutane wajen wani aikin alkhairi ko kuma wajen tsoratar da mutane wajen barin wani aiki wanda yake na ba daidai ba an fahimta a wannan babin wasu malaman sun yi musamaha cewa sun yi sassaucin cewa hadisi da'ifi a abin da ya shafi fada'ilul a'mal abubuwa na falala ba a babin halak ko haram ba ba a babin siffofin Allah ba ba a babin shar'anta wata ibada ba sun keɓance wasu abubuwa suka ce wannan kam hadisi da ifi ba za a yi amfani da shi ba amma falala in an yi abu kaza akwai falala in an yi abu kaza akwai falala wasu malaman kuma suka ce hadisi da ifi kwata-kwata a ajiye shi gefe domin hadisan da suka inganta sun wadatar da mu ba sai mun ɗauki wanda bai inganta ba an fahimta tun da akwai hadisai ingantattu to mai aiki da su mu ajiye wa'anda ya tabbata ba su inganta ba wannan shine kaulin da wasu malamai suka tafi akai kuma kauli ne mai karfi ina fata an gane da haka kaga daga hannun suka ce ba matsala amma shafawar hadisan ba su inganta ba amma mutum yana jin cewa al'ada ce ya riga ya saba ba ma ya sani ya shafa ba ya jin cewa al'ada zai samu yake ne ka kyale shi ya ta yi amma yana jin cewa shafawar wata ibada ce wadda kuma za a rubuta man lada to sai a ce masa hadisan duk da suka yi magana shafawa ba su inganta ba shi sa kawai asalin kai addu'a kai addu'a ka daga hannu kai addu'a shikenan to wasu kuma da aka ce basu hadisan basu inganta ba sai suka koma shafa a kirji mutum ya addu'a ya addu'a ya shafa an fahimta eh tun da wancan din an ce ba karayi to sai ya shafa a kirji kuma shi dai yana ganin ya ya kwaso albarka ya tattaro ta ya tattaro ta an zuba mar kuma kawai saki hannunsa ya zubar da ita gare ya shafe ta kawai a fuskarsa ko ya shafe ta a kirjinsa wato addini daɗi ne da shi an fahimta ba a yi wa addini karambani kuma ba a hujja da an daɗe ana yi ba ka ce ai tun iyaye da kakanni to ai an daɗe malamai duk an shekara da shekaru addini ba a haka ya tabbata ya tabbata bai tabbata ba duk yadda ka saba da shi ka tattara ka haƙura in dai rabota kake so ka rungumi wanne ne annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin in dai addini ne to babu kyakkyawa original sai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kyala duk wani gurarima da kwashe-kwashe wannan duk kaji wani can shi ma abin da ya kawai tasbihi ya dinga kakarawa amma kaga mafarkin da aka nuna masa mafarki ya tsorata ya daina wa fil ahadith ad-di'ab mashul waje a cikin hadisai di'ab masu rauni sun yi magana akan shafar fuska biha da addu'ar in an daga hannu an yi addu'a to a shafi fuska wal amalu bid da'if sai malai yace yin aiki da hadisi da'ifi fi mithli zalika a cikin misalan irin waɗannan abubuwan masmuhun bihi inda ulama abu ne da an yi sassauci da shi wajen malamai malamai sun yi sassauci cewa irin wannan kar a dau dumi kar a dau zafi a zo a yi ta rikici ana rigima akan wannan kai kai ka gamsu hadisan ba su inganta ba kai addu'a ka saki shikenan shi kuma ya shafa din ya gamsu da shi gani yake falsafa kokolwarsa abinda take bayi shine kamar ya tattaro an zuba masa albarka kuma kai ya zubar da haka kawai ya tattare ya shafa ko ya goga kirjin sa shikenan ba rigima akai inda za ku tattauna da shi inda ya zo ce dan me yasa kai baka shafa ya nuna kai ne ba daidai ba abinda kake dan me yasa za ka yi addu'a ka saki hannunka baka shafa ba to kaga anan sai ku tattauna da shi sai ka nuna ai kai naka ne ma asali amma ya taso yana yi ba rigima musamman in kaga ba wanda za a tattauna da shi ya fahimta bane tunda ba wani haramun ba wani zafafa malamai suka yi ba da ya addu'a sai ya shafa shikenan kawai da yale shi ina fata an gane yawanci irin waɗannan abubuwan da can kafin karatu yayi wa mutane yawa akan sa aka yi ta rigima abu bai wuce tsananin sa bai wuce mustahabi ba mutane su ta rigima akai wani abun kuma ma malamai saɓani suka yayi ko kar ayi kawai shi kenan wani ya ɗauki ayin kawai zai ta faɗa da wanda suka ce kar ayi in kuma ya ɗauki janibin wanda suka ce kar ayi kuma in ya ga kayi kai kuma allahu masalli ala ya ku shiga rigima da shi to amma yanzu alhamdulillah ka karatu shine yake hana mutane sai ka ba abin da yake sa mutane su fahimci juna a zauna lafiya ko da yake akwai bambancin ra'ayi ko bambancin fahimta amma za ga kuna iya kusanta juna ku yi mu'amaloli saboda karatu rashin karatu sai mutane su sa kansu a cikin wani ainihin wato wani kwari kawai su kulla kansu su ta wahalar da kansu kai kan kan wanda kake gani akan daidai kake in baka da karatu mai yawa wasu abubuwa ya kai ta azabtar da kanka a kansu amma mutum yana zuwa gurin karatu yana jin ana karatu matsaloli sai ka dinga jin ana tawarware su a hankali a hankali sai ka dinga ganin mutane suna fahimtar addini na daidai ba da rigima mutane suke fahimtar addini ba ba da tashin hankali ba da zage-zage duk ba da haka mutane suke fahimtar addini ba mutane su shi kansa annabawan duk da aka turo da sakon hakuri suka yi ta yi da mutane kuma kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum ba tabayyanu haka Allah ya ce haka kuma da kuke ba kuma daga baya Allah ya sa ka fahimci karatu ka gane ga hanyar ta daidai sai kai wa sauran mutane uzuri kai ta lallaba su kana ta yi musu da'awa har su fahimta Allah ya ce kuma fa da haka kuke kai ma da awon igiya ne kuma da kan saitu kuma shi kenan ya zo kai ta abin nan kai ba uzuri aka yi ma karatu aka yi ta ko da faɗa aka shigar da kai cikin sunna ita sunna dama ta kowa ce sai dai kawai kokarin wani ya bauɗe kawai a dada shi kan hanya ba wanda za a ce mai ga abin da annabi ya ce baya su sai dai rashin fahimta amma kowa da kage wallahi yana iya bakin kokarin sa gani yake akan daidai yake in ka cire ma abota son zuciya ko wanda kawai ya san bata ne amma kawai yana tafiya akai amma yawancin mutane majority na mutane shi abinda kuwa ga yana yi da tsammaninsa daidai ne to ko shi da yake ganin wannan hanyar ta daidai ce ita ce ɗoɗar zuwa aljanna ka raba shi da ita ba sai a hankali ba sai dai kai taimaka karatu har ya fahimci oh to ai shi ya dauka wannan hanyar in an bunan shi ne zai kai har zuwa masallacin murtala a ce na ai kaga hanyar nan na fata gane da haka sai ana yi wa mutane uzuri kuma sai ana yi wa mutane karatu karatuttuka su ne suke sa mutane su gane addini ba harigido ba ne ba hayaniya ba ce ba kuma fada ba ne a hankali a hankali kai ma ka gane to ka bi wani a hankali shi ma ya gane ko bakin ciki kake kawo wani ya gane tun da kai ma haka Allah ya ce ka zalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu haka kuma da kuke Allah ya muku ni'ima ya muku baiwa kuka fahimta an fata bayyano ku ta bayani ku ta gaya wa mutane ga yadda abin yake mutum ya zo bai fahimta ba ka zaunar da shi ka fahimtar da shi amma gaskiya in kuka duba ɗan abubuwa na yanzu da ake ta karatu ana ta buɗe majalis ana ta karatu za ga abubuwa suna warwarewa cikin sauƙi ba a hayaniya sosai da rigima ba lokaci bane na wannan ba lokaci bane na musu mutane so suke su gane addini na gaskiya addini na daidai wanda za su bauta wa Allah su samu aljanna kawai abinda mutane suke bukata kenan ka zauna ya ta faman hayaniya ya ta wannan da an wuce lokacinsa lokaci ne na yanzu kawai ka bi doron karatu kai karatu ka fassara kai wa mutane bayanin abin da ka fahimta Allah ya samu dace wa fi sharhi al-manhaj li Ahmad bin Ali bin Abdurrahman al-Manjuri qala al-Burzuli innahu alayhi salatu wassalam taraka al-jam'a lit-tarawih wa qala khiftu an yufrada alaykum yace annabi alayhi salatu wassalam ya bar yin jam'in tarawihi da ya yi rana ta farko rana ta biyu rana ta uku a wata ruwaya sai ya daina fitowa a yi sallar tarawihi a jam'i da shi waƙala kuma ya faɗi dalili ya ce kiftu na ji tsoron an yi furada alaikum kar a farlanta muku sallar tarawihi a ce ku dinga yi dole sai ya ji tausayinmu da aka sai ya ƙi fitowa falamma tuwafi alaihi salatu wassalam yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya rasu zahaba hadal mani'u wannan abin da zai hana a farlanta din ya gushe ya zama babu shi tunda dama in za a farlanta ai ta bakin sa zamu ji an farlanta ta to yanzu Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa kaga ba maganar yanzu tarawih tana nan a babun option optional ce in kana bukata ka yi idan ka samu falala da lada in kuma baka bukata kai kwanciyar ka ina fata an gane to da wannan mani'in abin da zai hana a wajen tatan da ya gushe fa a hadathahu umar kaga sai umar ya sake dawo da ita yace to tunda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwana ɗaya biyu har zuwa na uku amma ya kiye ci gaba da yi saboda yana tsoron kar a farlanta wa mutane to yanzu annabi ya bar duniya kaga zamu dawo mu ci gaba da yin kayan mu da aka sayi umar ya kuma dada ita yace a ci gaba da yi dama tana da asali tunda annabi yayi har sau ɗaya har sau biyu ba bid'a bace annabi yayi ɗaya yayi biyu har yayi uku sannan ya faɗi me yasa ya ci gaba da yin kayansa shi shi kaɗai amma baya fitowa cikin jama'a me yasa ya ce saboda kar a ci gaba da yi a farlanta wa mutane kuma mutane a zo a fara kuma ta taɓarza da su gara a ƙyale mutane cikin nishaɗi ka kai ka azuminka ka ɗan yi buɗe bakinka kana jin nishaɗi ka je ka bi sallar tarawih kuma ka yi aikin wahala ka gaji da kyar azumin ma ka ji kamar ba za ka kai ba ka kai ka zo ka sha ruwa ka ji ka gaji kai sallar isha ka kai kwanciyar ka ka gaba laifi to da an ci gaba da yi Allah ya ce ka amma kuna burge ni tarawihin nan a ci gaba da yi ba sai da ramadan ba kuma ta zama wajibi kana kallo yadda mutane ake sallar farilla ma da su azhar da al'asar wani zai dinga hada su wani kuma ya zama tariku salati guda biyar ne kuma ka ga dai duk ba wanda ta wuce raka'a hudu sannan kuma akwai interval tsakanin su sannan ba wanda ake yin ta sama da minti goma ko minti sha biyar amma kaga yadda mutane suka to in kuma aka da aka ce kuma bayan an yi sallar isha sallar tarawih ita ma ta waje ba yanzu raka'a goma sha biyu isna ta yi asharar raka'a to kaga saboda annabi yana tausayin al'umma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sai ki fitowa to da aka ga yanzu ya bar duniya ba maganar yanzu sallar tarawih ta zama farilla sai na umar ya ce to ai sai mu zo mu ci gaba da yin kayan mu fa zahabul mani dan haka gushewar abinda zai hana huwa al muqtaba shine abinda yake hukunta wata ibada ko yake hukunta wani hukunci in aka samu mani'i to sai ya hana in kuma mani'i ya kauce sai abin kuma a yi shi an fahimta wa kadhalika ad-du'a ala hadhihi al-kayfiyyah al-khassa sai ba ya ci gaba da ta kamar haka ma addu'a take ta irin wannan kaifiya ɗin keɓantacciya lam yarid sarihan bai zo ba ƙarara falamma tuwfi alaihi salatu wassalam yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya zahabal mani'u to wannan mani'i shi ma ya kau wa huwa khawfu an yu'adda min hududi sala shine tsoron wai kar a kirga ta ta zama tana cikin iyakokin sallah kaji wani azanci na malam shi kuma sai ya kawo wai tarawihi sai ya kuma bada misali kuma sai ya ce to addu'a ita ma a sata a wannan layin tunda yanzu annabi baya nan yanzu ka san kana yin ta amma ba ta cikin sallah ka dinga jin haka a ranka ba ta cikin sallah an fahimta ma'ana tun da ba ta cikin sallah kuma ba ma jin tsoron za a waye gari a ce to yanzu addu'an nan tana cikin hududun sallah tana cikin iyakokin sallah a mai da ita ciki tun da wanda zai ce a yi hakan baya, baya duniya shine annabi alaihi salatu wasalam da haka shi sai barzuli yake burzuli yake ganin to ita ma addu'ar a ci gaba da yi to in haka ne ka kowace bidiya ma za ta iya shigowa a ce to tun da wanda zai hana kaza baya na a ci gaba da yi ala ayi halin gaskiya wannan maganar a ta burzuli ba za ta yi daidai da maganar sallar tarawih ba domin sallar tarawih dai ba bidiya ba ce kamar yadda yawanci ana yawan ba da misali wani in ya ji kana ta maganar bid'a sai ce to ai sallar tarawih ma bid'a ce sai na umar ya ce ni imatul bid'atu hadhihi wannan mun karanta tun a muqaddimar littafi an fahimta to kaga ga tarawih ai ba wanda zai ce mata hadisi bukhari da muslim da sauran littafan hadisi duk sun kawo annabi yayi sallar tarawih yayi wa mutane jam'i sau ɗaya biyu na uku ya ce bai fito ba saboda ga abin da yake tsoro kar a farlanta ta ko kuma ya kuma za a wayi gari ta zama bid'a bayan me bid'a abinda annabi bai fito ita yayi an fahimta kamaktarahu shekun al'imamu rahimahullah wa huwa ɗardul illati wa aksuha kamar yadda dai shehin malaminmu ya zaɓi wannan ra'ayin ko wannan fatawar wa huwa ɗardul illa shine tun da an ɗauke an kori illar da za ta sa a sa ta cikin hududu sala wa akasuha ko akasin haka fa mata wujid almani'u muni alhukumu duk lokacin da aka rasa ko duk lokacin da kai wujidal mani wa aka samu mani'i abinda zai hana wani abu muni alhukumu to sai a hana hukunci duk lokacin da kuma mani'in ya kawo sai hukuncin ya dawo yanzu kaga barin ba ku misali dan wannan mani'i wannan magana ce ta malamin usulul fiqi dan ku fahimta yanzu kaga an hana mace ta in tana jinin haila ce sallah yanzu me ya hana ta yin sallah jini shine mani'i in ya kawo kuma fasata yi mai sun ci gaba da sallah yanzu lokacin da jini ya zo kaga duk hukunce-hukuncen sallah da sauran ibadu sun kau me yasa suka kau wannan mani'in wannan abin wannan ne abin da ya hana shi jinin yana daukewa kuma sai wayancan hukunce-hukuncen su dawo sai ta yi sallah sai ta yi azumi sai ta yi dawafi sai mijinta ya kusance ta sai kaza sai kaza an fahimci me malai yake nufi da mani wa mata tabbata duk lokacin da mani iya tabbata tabbatar hukumu sai hukunci ya tabbata duk lokacin da mani iya kau to hukunci shi ma sai ya kau sahafi e min nawazili wannan ya inganta yana daga cikin fatawoyi da maganganun shi malam din inta wa fi man wa fil manhajil muntakab ya zo cikin littafin manhajil muntakab tanbihu tanbihu i'lam fi du'a taraddudu ithra salati bi ijtima'i yujadu wa qila inna laha udhi in laha udhifa muni'a wa husnuhu in lam yudhab qad sumi'a wasu baituka ne ga wai tambihun ga wata fadakarwa i'lam ka sani kai mai karatu fi du'a'i game da yin addu'a tara ithra salati bayan an idar da sallah bi jima'in ayi ta jami'i taraddudun i'lam ka sani fi du'a'i ko kuma ka ce i'lam ka sani taraddudun akwai sabanin malamai fiddu'a'i game da yin addu'a ithrar salati bayan an idar da sallah bijitimayin a cikin jam'i yujadu an samu wannan sabanin a tsakanin malamai wasu sun ce ayi wasu sun ce kar ayi waqila wani kaulin na malamai sun ce illa ha udhifa muni'a idan aka jingina ta tare da sallah to an hana mutum ya dinga ganin in kuka yi sallama ka tashi ma baka tsaya addu'a ba liman ya kasa ma harara ya dinga ganin sallah ka bata cika ba ya yi ta fada a masallaci da akwai limaman da suke haka in aka idan da sallah baka tsaya ya ya jagorance ka addu'a baka yi addu'a ka tashi mafi karanci a bika da harara in kuma ka samu mafadacin liman kuma ya ta mita ya ta fada mutane ba sa son addu'a kaza kaza kaza ya ci abin nan ya mutane sallah su ba ta cika ya faɗi wani abu da yake nuna cewa addu'an nan kaman is a part of sallah tana cikin sallah to shine in mutane suna yin addu'an ne suna jin ita ce cikon sallar to an hana wa husnuhu amma tana da kyau in lam yudab qad sumi'a in ba a jingina ta da sallah ba ana ganin in ma ka- aka yi sallama ka tashi ka tafi ka kana da uzuri liman baya ganin kayi laifi wayanda suka ga za su tsaya su saurari liman suka tsaya suka saurara ba sa ganin ku da kuka tashi ba sa ganin ku wasu daban ba sa ganin kun yi sabo ba sa ganin kun tauye wani abu a sallah to a a kyale masu yi su ci gaba da yi kad sumi'a an ji wannan maganganun duk a wajen malamai da haka wasu malaman suna ganin ayi wasu suna ganin kar ayi amma dai zancen da yafi shine kar ayin domin shine ya tabbata a sunna da haka in an yi sallah a kyale kowa ya roki azkar dinsa a cikin nutsuwa ya roki Allah bukatar sai ya tashi ya tafi yasa ina fata an gane to na ganin za mu iya tashi wa kalal burzuli duk dai akan magana ce amma ina ganin saboda lokaci sai mu tashi akan maganar imamul burzuli tsaya a nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana